ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يعلمون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 28 daren 29 daren talata kenan daren 29 ga watan juma'a da thaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da talatin ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan sura tafsirin suratul mulk wato a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin ahalus sunna da ke nan bakin kasuwa a nan wuntun dada a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya idan ban manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta biyar haka ne kuma mun tsaya kan aya ta biyar wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta shida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya yi mana jagoranci ya sa mu karanta daidai mu fahimci daidai mu kuma yi aiki da daidai na malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال بعيد وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
jazakumullahu khairan Allah tabaraka wa ta'ala yace walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam Allah madaukakin sarki yace waɗanda na ga waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu suna da azaba ta wutan jahannama wa bi'sal masir makoma tayi muni mutum a ce makomarsa ita ce wuta idza ulqu fiha Allah madaukakin sarki yace idan aka jefa yan wuta a cikin wuta sami'u laha shahiqan za su dinga jinta tana fidda wani sauti wani ƙara wahiya tafur tana tafarfasa takadu tamayyazu min al-ghayz Allah ta'ala yace tana dabda kai ka ce za ta tarwatse ta faffashe saboda tsabin fusata kullama ulqiya fiha fawjun a duk lokacin da aka jefa wata tawaga a cikin wuta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin wuta sai su tambaye su su ce da su alam ya'tikum nadhir shin mai wa'azi mai gargadi bai zo muku ba qalu bala sai su ce mai wa'azi ya zo mana mai gargadi ya zo mana fakazzabna amma muka karyata wa qulna ma nazzala Allahu min shay muka ce babu wani abin da Allah ya taba saukarwa a bayan ƙasa ma'ana cewa da kuke yi Allah ya saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne in antum illa fi dalalin kabir ba komai bane ba face ku din kuna cikin bata bata bai girma wa qalu Allah ta'ala ya ce za su ce law kunna nasma'u ina ma da a ce muna jin magana auna aqilu ina a ce muna hankaltan abubuwa tun a duniya ma kunna fi ashabis sa'ir da ba mu zama cikin ma'abuta wutan sa'ira ba fa'atarafu bi zambihim Allah ta'ala ya ce za su yi itirafi da zunubinsu su tabbatar cewa sun yi gabanin akai su wuta fasuhqan nisanta daga rahamar Allah ta tabbata li ashabi sa'ir ga ma'abuta wutan sa'ir Allah ka tsare mu daga wuta waɗannan ayoyi ya ku yan uwa suna mana bayani ne akan abin da ya shafi wutan Allah madaukakin sarki da kuma azaba da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar ma dukkanin waɗanda suka kafirce masa a ran tashin alkiyama ba a baya mun yi bayani akan aljanna mun ji daɗi mun yi dariya ba yanzu kuma Allah zai mana bayani akan wuta domin kuma mu yi kuka domin mu zub da hawaye domin mu koma zuwa ga Allah zukatanmu su raurawa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ka tsare mu Allah ka kare mu daga wuta a wayannan ayoyi masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya fara da cewa waɗanda suka kafirce mu ubangijinsu suna da azabar wutan jahannama makoma ta yi muni a ce mutum ya gama rayuwa a duniya kuma ƙarshensa ya zama wutan jahannama makoma ta gama lalacewa rayuwa ta gama muni ba a yi nasara ba ba a ce ribar rayuwa ba a ce mutum ya gama rayuwar duniya kuma ya ƙare ƙarshensa a wutan jahannama wannan ya gama yin asara ya gama taɓewa allah ka tsare mu to sai allah ya ce idan aka jefa su a cikin wuta za su ji wutan tana fudda shahik abdullahi dan abbasin ya ce abinda ake nufi da shahik shine a shahik sautun li jahannam inda ilqa'il kuffari fiha wani ƙara ne da kuka da ihu da wutan jahannama za ta dinga yi idan aka jefa kafirai a ciki idan aka jefa makiya Allah a cikinta to tana fusata tana fusata Allah ka tsare mu da aka yi ce wahiyar tafur ai tagli tana tafarfasa shine malamai suka ce ma'anan wahiyar tafur shine kamar misali a ɗauko shinkafa ƙwaya goma ko ashirin a saka shi a cikin bokitin ruwan zafi yaya kake ganin wa'annan shinkafan za su dinga juyawa a cikin ruwa kaga za su dinga juyawa da sauri cikin gaggawa babu wani wato cin karo tsakaninsu da juna babu wani gosilo to haka wutan jahannama take tafasa haka take juyawa wannan ya koma sama daga baya ya koma ƙasa wannan ya sake haka nan wutan jahannaman take jujjuyawa saboda yadda take fusata idan an jefa yan wuta a cikinta Allah madaukakin sarki ya ce in ka ganta ta kadu ta mayyazu min al-ghayz ayyani tanqati'u wa yanfasilu ba'daha ala ba'd Allah ya ce wutan jahannaman tana dab da ta yayyanke wato ta faffashe sashi ya cinye sashi sashi ya haɗe sashi kamar da ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa wutan jahannama ta kai koke ma Allah cewa sashinta yana cin sashi sashinta yana kona sashi mana akwai ɓangaren da a cikin wutan jahannama zafinsa ya kai wani ɓangare na wutan tana ƙorafi cewa Allah wannan ɓangaren yana ƙona ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya yi mata izini ta dinga yin numfashi sau biyu a shekara a lokacin zafi ta busa numfashin ta fidda numfashin waje wannan shi yasa sai a yi zafi a lokacin sanyi kuma ta ja numfashi wannan sai sanyi ya zo saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi tanadin wuta ya yi tanadin azaba ga dukkanin wanda suka bujire masa ga dukkanin wanda suka kafurce masa idan kana karanta ayoyin alkur'ani za ka ga a wajaje masu yawa Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani yana siffanta mana wannan abin da yake da alaƙa da wutan jahannama ɗin domin Allah ya faɗa mana cewa shi alƙur'ani littafi ne kitaban mutashabihan matsali littafi ne wanda sashi na kama da sashi sannan matsaniya malamai suka ce ma'anan matsaniya wasu suka ce shine alƙur'ani ana yawan karanta shi ana maimaita karatunsa wasu suka ce matsaniya shine duk abin da ƙur'ani ya zo da shi to yana zuwa da tagwaye ne in an yi magana akan aljanna da rahamar aljanna sai kuma a yi magana akan wuta da kuma azaban da Allah madaukakin sarki tanar a cikin wuta domin Allah ya turo manzanni ne domin su zo su ayyuka guda biyu wannan yasa yake cewa a cikin suratul nisa rusulan mubashirin wa munzirin رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
Allah ta'ala ya ce rusulan Allah ya ce ga manzanni nan mun aiko muku mubashirina wa munzirin suna masu bishara ga waɗanda suka bi Allah cewa akwai rahama akwai aljanna wa munzirin sannan kuma suna masu gargaɗi ga waɗanda suka saba ma Allah cewa akwai wuta akwai azaba li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul saboda kar mutane ya zama suna da wata hujja a gaba ga Allah ran tashin kiyama bayan Allah ya aiko musu manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne hatta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya faɗa mana ya saukar masa da alkur'ani ne domin yayi waɗannan ayyuka guda biyu yayi albishir ga masu imani da kuma gargadi waɗanda suke kafirci suke kuma saba ma Allah Allah ta'ala ya ce a farkon suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Mm.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين Mm.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Mm.
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab jinjina da yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah wanda ya saukar ma bawansa littafi walam yaj'al lahu iwaja sannan bai sanya wani karkata ko wani dungu-dungu a cikin alkur'ani ba qayyiman alkur'ani littafi ne tsayayye hanyar Allah hanya ce tsayayya liyunzira ba'san shadidan min ladun saboda yayi gargadi ya ja kunnan mutane cewa akwai wani tashin hankali da bala'i mai girma daga wajen Allah ga duk wanda suka saba masa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا sannan kuma ya wato ainihin yi bishara ga muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari cewa suna da lada suna da sakamako mai kyau a wajen Allah daga wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi alqur'anin Allah ta'ala yake cewa suratul isra inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين ويبشر.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا كبيرا أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah ta'ala ya ce inna hadhal qur'an Allah ya ce lallai wannan alqur'ani din yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanya wacce ita ce mafi miƙewa mafi zama daidai wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat sannan yana albishir ga muminai waɗanda suke aikata ayyuka nagari anna lahum ajran kabira cewa suna da sakamako mai girma a wajen Allah wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati sannan kuma waɗanda ba su yi imani da lahira ba a atajna lahum azaban alima hakika mun yi musu tanadin azaba mai gir- mai radadi azaba mai girma saboda haka alqur'ani duk sanda aka yi bayani akan rahama sai kuma ayi bayani akan azaba shine mutashabihan masani ke jama'a kamar yadda muke dariya muke jin daɗi muke albishir idan ana karanta mana ayoyin aljanna hakanan kuma ya kamata zukatanmu su yi laushi zukatanmu su raurawa mu koma zuwa ga Allah mu yi kuka a lokacin da ake karanta mana ayoyin azabar Allah domin yadda muke jin zimmar rahamar Allah hamasa ta rahamar Allah tana ɗebar mu haka kuma ya kamata mu dinga jin azabar Allah tana shiga jikinmu muna tasirantuwa da wayannan ayoyi Umar ɗan Khattab Allah ya kare ta a gare shi ya tashi cikin dare yana kuka yana karanta alkur'ani aka ce da shi me yasa kana amirul mu'minin kana kuma cin al'asharatul mubashshiruna bil janna kuma kake karanta alkur'ani kana kuka yace akwai wasu ayoyi da idan na tuna su sai in ga hawaye na ya kasa tsayawa a lokacin da nake tadabburi a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala yana cewa inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi Allah yana cewa lallai azabar ubangijinka mai afkuwa ce ba wanda ya isa tun kuɗe ta ba wanda ya isa hana ta faruwa Allah ya yi tanadin azaba wannan azabar kuma za ta faru za ta faru ba wanda ya isa ya hana malahu min dafi lallai azabar Allah tana da girma lallai wutar Allah tana da zafi lallai Allah madaukakin sarki ya yi tanadin azaba ga dukkanin waɗanda suka saba masa ga dukkanin waɗanda suka kafulce masa kamar yadda ya yi bayani a wannan wajen a cikin suratul mulk cewa wutan jahannama idan ta hangi 'yan wuta ko kuma aka jefa mata 'yan wuta ta kadu ta mayyazu min alghaiz za wato tana kaman ta farfashe kaman ta tarwatse saboda fusata saboda fushi hakanan in ka koma suratul furqan Allah ta'ala ya ce bal kazzabu bis sa'a بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا Allah ta'ala ya ce bal kazzabu bis sa'a Allah ya ce kafirai sun kada ta tashin alkiyama sun ce ba zai yi a yi tashin alkiyama ba Allah ya ce wa a'tadina liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah ya ce duk wanda ya kada ta tashin alkiyama Allah ya ce mun yi mishi tanadin azaban wutan sa'ir Allah ya ce ita wuta idza ra'atuhum min makanin ba'idin idan ta hangi ɗan wuta ta hangi kafirai daga can nesa daga waje mai nisa Allah ya ce sami'u laha taghayyuzan wa tsafira za su dinga jin ta tana fusata tana kuka tana kugi tana ƙara wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarrani Allah ya ce idan aka jefa su a cikin wutan jahannama a wani waje kuntatacce suna daddaure da au hunalika subura a wannan wajen sai su kira halaka su ce mun shiga uku Allah sai ce lata da ul yau masuburan wahida yau kan kar ku kira shiga uku sau daya kar ku ce kun halaka sau daya wad'u suburan kafira in kun tashi kiran shiga uku ku kira shiga uku da halaka ba adadi saboda haka yadda Allah ya faɗa a wannan sura ta suratul mulk cewa ita wutan jahannama tana fusata tana tafarfasa a lokacin da aka jefa kafirai a cikinta hakanan kuma ya maimaita irin wannan a cikin suratul furqan jama'a Allah ya yi tanadin wuta ga duk waɗanda suka saba masa ga dukkanin waɗanda suka bijire masa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta mana yadda wutar Allah take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi hadisin Imam al-Bukhari annabi yana cewa naru bani adam allati tuqidun manzon Allah yana cewa wutan ku ya ku ɗan adam wannan wutan da kuke kestawa kuke ɗaura girki a kai wannan wutan da kuke gani na gobara wannan wutan da kuke gani a jikin dutse yana sassakowa daga dutse manzon Allah ya ce juz'un min na juz'an min nari jahannam annabi ya ce juzi'i ɗaya ne ɓangare ɗaya ne daga cikin ɓangarori saba'in na wutan jahannama in an kasa wutan jahannama kashi saba'in shine kashi ɗaya aka sako muku duniya shine mai girki za ta kista in gobara ta tashi daga nan ne idan ka ga dutse yana aman wuta daga nan ne in ka ga wuta a garuwa nan amma wuta na ci a cikinta daga wannan ɓangare guda ɗaya ne sahabbai suka ce ya rasulallah in kanat lakafiya suka ce ya manzan Allah ai ko da wutan duniyan nan za a azaba da ita ai ta isa ta wadatar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an an fifita wutan jahannama akan wutan duniya da ribi 69 in ka sa hannunka a cikin wuta babban wuta na duniya wutan da dutse ke amayarwa volcano da zaka ga ana yi wuta na na babbakowa daga dutse wannan wutar in ka shiga cikin ta ka ji zafinta to sai ka ninka wannan zafin sau saba'in shine mafi karancin azabar wuta mafi karanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadithin bukhari annabi na cewa mafi saukin azabar da Allah ya tanadar a wuta shine mutumin da ba tsunduma shi za a yi a wutar ba takalmi kawai za a yi masa na wuta a ce ya tsaya cak amma kwakwalwarsa tana fashewa wannan azaba mafi sauki kenan a cikin wuta kaga mafi wahala ka ai ba sai an faɗa maka ba ba sai an faɗa maka ba malam ka tafi asibiti ka je ka ga layi na ɗan imajensi wani za ka ga an kawo shi ruwa-ruwa gobara ta bi ta kansa wannan da kaga an ɗauko shi an kawo shi asibiti ruwa-ruwa gobara ta bi ta kansa wallahi wutan nan ba ta yi minti ɗaya ko biyu mai kyau tana cinsa ba inda ta yi minti biyu ko minti biyar mai kyau tana cin shi wala ba ta tafi asibiti ba sai dai kabari sai dai kabari amma fa wannan wutar wutar duniya ce to sai ka ninka zafin wannan sau saba'in in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine zafin wutan jahannama jama'a wutar Allah ba a bar wasa ba ce ba a wasa da wuta galibi yanzu mutane zaka ji idan na ma mutane wazi sai ka ji mutum ya ce ai musulmi baya da wama a wuta sai ka fa hujja da wannan cewa musulmi baya da wama a wuta amma duk mai hankali abin da yake fata shine yana fatar ya fada cikin yalla ya sama'una hasisa wanda shi an an je lahira ko duriyar wutan jahannam ma ba zai ci ba wannan fa shine fatar duk musulmi na gari amma yaushe zaka kafa hujja da cewa ai musulmi baya da wama a wuta kuma kana saba ma Allah wuni ɗaya fa a wajen Allah in aka ɗeba ma mutum shekara dubu saba'in a wuta to sai ya yi shekara dubu a lissafin mu wa inna yawon inda rabbika ka alfi sanatin min mata udun sai ya yi shekara dubu a lissafin mu shine wuni ɗaya kwana ɗaya kenan to a wannan shekara dubun sai ya yi so 360 shekara ɗaya kenan sai ya yi so 70 shi ne shekara 70 a lahira akwai matsala ba akwai damuwa jama'a ya kamata mu tattara mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu sani Allah da ya ce ya yi tanadin wuta wallahi ba da wasa yake mana ba da gaske Allah yake yi Allah ba da wasa yake mana ba mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu yi abin da Allah yake so mu bar abin da Allah baya so wannan ita ce kadai hanyar tsiran mu duniya da lahira saboda haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana a waɗannan ayoyi cewa 'yan wuta idan aka jefa su a cikin wuta Allah ta'ala ya ce za su dinga jin wuta tana ƙugi tana ƙara tana tafarfasa tana fusata kamar za ta faffashe ta tsatsage Allah ta'ala ya ce kullama ulqiya fi hafawju a duk sanda aka jefa wata tawaga a cikin wuta sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir sai masu gadon wuta su tambaye su su ce shin a duniya mai wa'azi mai gargadi bai zo muku ba ba yi tafsiri a unguwanku ba ba a yi wa'azi a unguwanku ba ba ku ji Allah ya ce manzan Allah ya ce ba sallallahu alaihi wa sallama ƙalubala sai su ce Allah an mana wa'azi mun ji wa'azi mun ji tafsiri qad ja'ana nadhir mai wa'azi ya zo mana fakazzabna amma muka karyata wa qulna ma nazzala Allahu min shay muka ce duk wannan abun da ake faɗa ko tatsuniya ce wannan ba sakon Allah bane ba Allah ne ya saukar da wannan sakon ba in antum illa fi dalalin kabir muna ganin ku ku waɗanda kuka ce kuna bin dokokin Allah to ba komai bane face kuna cikin fata fata ma mai girma wannan shine abinda Allah ta'ala ya maimaita a cikin suratul zumar yace wasiqal ladina kafaru وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا وفتح hatta idza ja'uha حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين qila dukhulu abwaaba jahannama قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Allah ta'ala ya ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara Allah ya ce za a targada a tattara waɗanda suka yi kafirci a duniya ila jahannama zuwa wutan jahannama zumaran suna tawaga-tawaga ƙungiya-ƙungiya hatta idza ja'uha Allah ya ce har zuwa lokacin da za su iso bakin wutan jahannama futihat abwabuha za su samu ƙofofin wutan jahannama a buɗe wa ƙala lahum khazanatuha Allah ta'ala ya ce masu gadin wutan jahannama sai su ce da su alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum shin manzanni ba su zo muku daga cikinku ba suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha suna gargadinku game da haɗuwarku da wannan wunin naku na yau ƙalu bala sai su ce tabbas manzanni sun zo mana sun mana gargadi cewa in muka gamu da Allah muna kan sabon Allah muna kan kafirci akwai azaba walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan kafirai Allah sai ce da su qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha sai a ce da su ku shiga wutan jahannama ta kofofin wutan jahannama kuna masu dawwama a cikin wutan jahannama fa bi'sa maswal mutakabbiri til da makomar masu girman kai ita ce makoma ta wutan jahannama waɗanda za a karanta musu ayoyin Allah a ce Allah ya ce annabi ya ce ga abinda yake shari'ar Allah amma girman kai da kuma jin sun isa sun kai ya hana su su saya su bi dokokin Allah to kaga anan sai ce kullama ulqiya fiha fawju a can sai ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara anan ya kai dan uwa kaga Allah ya faɗa mana cewa wutan jahannama za a tura yan wuta tawaga tawaga tawagar yan shaye shaye tawagar yan sara suka tawagar yan kwacen waya tawagar kafurai tawagar marasa sallah tawagar marasa biyayya ma iyaye tawaga tawaga hakanan kuma za a raka yan aljanna tawaga tawaga ga tai masu kiyamun laili masu sadaka masu azumi masu sallah masu tuba masu yawan istighfari haka za a raka su tawaga tawaga tawaga tawaga yanzu abin da ya rage gare ka shine ka duba ka gani a yanzu a wannan rayuwar a cikin wace tawaga kake tun daga nan duniya ake ɗaukan makoma daga nan duniya ake ɗaukan saiti duk wanda ka gan shi a lahira a cikin tawagar 'yan shaye-shaye ba wai sai da ya je lahira ba ne ya sa kan shi ko aka sa shi cikin tawagar 'yan shaye-shaye tun daga duniya tawagar sake ne duk wanda gan shi a lahira a cikin tawagar mazinata ba sai da ya je lahira ba ne aka sanya shi cikin tawagar mazinata tun daga duniya ya zaɓar ma kansa a tashe shi tare da mazinata tun daga nan duniya ya zaɓar ma kansa haka shi yasa Allah ya faɗa mana akwai waɗanda in an shiga wuta za su yi nadama zai yi nadaman me yasa na bari su wane da wane suka zama su ne abokaina me yasa na yi tarayya da su wane da wane Allah yake cewa wa yau mai abdu zalimu ala yadayhi ويوم يعض الظالم على يديه يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah madaukakin sarki yake cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadai Allah ya ce ranan da azzalimi zai sanya hannuwansa duka a bakinsa ya ciza a nan duniya idan mutum yayi nadama sai sa ya tsade ya ciza amma a lahira nadamar tafi karfin haka in mutum yayi nadamar lahira ya tsun duka zai sa a bakinsa ya ciza ya ƙulu yana cewa ya laitani ya kai tuna ya shiga uku na ya nadama ta ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ina ma da a ce na riki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniya ya wailata laitani ya kai tuna ya shiga uku na ya nadama ta ya asara ta lam attakhid fulanan khalila ina ma da ban riƙi wani a matsayin badaɗai ba ina ma da ban riƙi wani a matsayin aboki ba laqad adallani ani dhikri ba'da ijja'ani gashi ya batar da ni ya kawar da ni daga bin dokokin Allah daga bin ayoyin Allah bayan ayoyin sun zo min an karanta musu Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khudula haka nan shaydan yake mai tabarwa mai sabularwa mai halakarwa ga dukkanin dan adam Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah mu tuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi tanadin azaba mai girma ga duk wanda ya saba masa ayoyi da suke bayani akan wuta suna da yawa azabar wuta azaba ce nau'i-nau'i azaba ta farko ita ce ita kanta wutar azaba ce ita kanta wutar azaba ce azaba mai girma kuwa Allah yake faɗi a suratul tahrim suran take gabanin wannan da muke kai yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Mm.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم Mm.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku anfusakum Allah yace ku tsare kawunanku wa ahlikum da kuma iyalanku naron daga wata wuta ta masifa ta bala'i yaya wutar take Allah ya ce wa ƙulu hannasu wal ijara makamashin wutan su ne mutane da duwatsu idan ana so wutan ta kama ta ruru to sai a ɗeba mata mutane da duwatsu a zuba mata to ita kanta wutar masifa ce ita kanta wutar bala'i ce sannan bayan ita kanta wutar masifa ce bala'i ce masu gadin wutan su karan kansu Allah ya sa waɗanda ba sauki ba sauki shine Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidad akan wutan masu gadin wutan akwai mala'iku ne masu ƙarfi masu taushi wato kaushin zuciya ba su sauci la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma Allah akan duk abin da ya umarce su suna aikata duk abin da Allah ya sa su duk abin da Allah ya umarce su ba su sabawa suna aikata duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su saboda haka su- su ma mala'ikun da suke gadin wutan babu sauki shi yasa su 'yan wuta Allah ka saba ma cikin su idan suka shiga wuta suka sha azaba to za su yi ta bin matakai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya domin su ga ko za su ƙwanƙwasa ko za a buɗe musu su samu sassauci amma babu dama babu dama abinda za su fara yi shine ƙoƙarin ba da hanzari ma Allah cewa ya ubangiji mu raunana ne a duniya na ƙasa waɗanda suka jawo mu wuta su ne waɗannan manyan to shi yana ganin cewa in yari ya ba da wannan uziri ɗin na cewa shi ba ba shi ba ne sila tilasta masa aka yi za a ɗaga masa ƙafa amma babu dama Allah ya ce wa idh yatahajjuna fin nari وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا Mm.
فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا Mm.
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل قال فيه الذين استكبروا إنا كل فيها Mm.
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد
Allah ta'ala ya ce wa iz yatahajjuna fin nar Allah ya ce ka ba da labari ka ba mu al'umar ka labari a lokacin da 'yan wuta suke ƙoƙarin kafa hujja akan junansu a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru sai na ƙasa raunanan sai su ce mu manyan inna kunna lakum taba'an sai su ce in ba ku manta ba ai a duniya mu mun kasance masu biyayya ne gare ku abin da ya jawo mu wuta shine yi muku biyayya fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar shin za ku iya yaye mana wani bangare na azabar wuta ku dauke mana wani bangare mana qala alladhina istakbaru sai su manyan sai su ce inna kullun fiha sai su ce ai dukan mu dai da mu da ku ga mu a cikin wuta inna allaha qad hakama bainal ibad allah ya riga ya gama hukunci tsakanin bayi ga munan dai a cikin wuta saboda haka abinda za su fara kenan yanzu sun fara fada wa manyan su cewa kuka jawo mana idan suka ji amsan da suka basu to sai su daga maganar zuwa ga ubangiji sai su ce rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila sai su ce ya ubangiji abin da ya jawo mu wuta shine mun yi biyayya ne ma shugabanninmu da kuma jagororinmu su suka batar da mu daga kan hanya su suka jawo mana shiga wuta suka jawo muka yi kafirci a duniya rabbana atihim dhifaini min al'azab Allah ka ninka musu ribi biyu na azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka la'ane su la'ana mai girma ka tsine musu albarka to idan suka ga cewa wannan koken nasu bai kai a saurare su ba to yanzu kuma sai su fara roƙo za su fara roƙo daga masu gadin wutan jahannama shine Allah ya ce wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب qalu aw lam taku ta'tihim قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات Mm, قالوا بلى قالوا فادعوا mm.
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam sai waɗanda suke ɗan wuta sai su ce wa masu gadin wutan jahannama ud'u rabbakum ku kira mana ubangijinku ku roƙan mana Allah yukhaffif anna yawman min al'azab ya dan sassauta mana azaba koda na wuni daya Abdullahi dan Abbas ya ce roƙon da suke yi shine duk bayan shekara dubu a daga musu azabar wuni daya qalu sai mala'ikun su ce awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat shin manzanninku ba su zo muku da gaskiya ba ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba qalu bala sai su ce eh sun kawo mana hujjoji bayyanannu qalu fad'u mala'iku sai su ce to ku ku roki Allah kai tsaye Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal roƙon kafirai da za su yi bai kasance ba face cikin bata Allah ma ba zai saurare su ba idan sun ga ba a saurare su ba to sai su koma su roƙi shugaban mala'iku masu gadin wuta wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk sai ce ya malik ka roƙa mana Allah ma ya kashe mu mu huta Allahu akbar malam ka duba yadda dan adam yake son rayuwa ka duba yadda dan adam yake son tsawon rayuwa amma a ce yau gashi ya tsinci kansa a wani matsayi ko wani matakin da yana roƙon a kashe shi ya huta ya mutu ya huta ya ce ƙwala inda kun maki fiye ai zama za ku yi a cikin wuta zama na dindindin babu ranar fita ba ranar fita saboda haka idan sun ga wannan bai yi ba to sai su koma roƙon Allah cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Allah ka taimake mu ka fidda mu daga wuta Allah ba zai saurare su ba to su kansu masu gadon wutan azaba ce abincin da aka tanadar ma 'yan wuta Allah ka raba mu da cin wannan abincin abincin da aka tanadar ma yan wuta da abin shan da aka tanadar musu masifa ce yaya abincin yake Allah ta'ala yake faɗi yake cewa a suratul dukhan inna shajarata zakum إن شجرة الزقوم mm, طعام الأثيم
mm.
كالمهل يغلي في البطون
mm.
كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم Allahu akbar ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الهون mm.
ذق إنك أنت العليم الكريم
Allah ta'ala ya ce inna shajaratar zaƙum Allah ya ce kaga bishiyar zaƙum ta'amul afim abinci ne na waɗanda suka saba ma Allah abinci ne na 'yan wuta kalmuhuli yahuli fil buɗun idan suka ci abincin za ka ɗauka kamar tafasasshen dalma ne ko soyayyen mai da yake jujjuyawa yahuli fil buɗun yana juyawa a cikinsu ka galil hamim kamar juyawan tafasasshen ruwa Allah sai ya ce khuzuhu ku kama wannan dan wutan fa'tiluhu ila sawa'il jahim ku kai shi can tsakiyar wutan jahim bayan kun isa can thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan kuma sai ku kwaro ta saman kansa ku yi masa wanka da tafasasshen ruwa daga wutar jahannama sai a ce da shi zuk dandane azabar wuta innaka antal azizul karim ba a duniya ka ce kai ne yallaɓoi ba ka ce ba wanda ya isa in ba kai ba to yau ga wuta wannan bishiya ta zaƙu lokacin da Allah ya halicce ta sai ya tsine mata albarka ita ce wa shajaratul bal'unata fil qur'an tsinanniyar bishiya kenan Allah ya la'anci bishiyar Allah ya tsine mata albarka ita ce abincin ɗan wuta Allah ya faɗi a suratul safat yace qal'uha ka'annahu ru'usu shayatin Allah ya ce in ka kalli 'ya'yan bishiyar kamar kan shekaru Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha famali'una min halbutun Allah ya ce haka za a sanya su su ci wannan itaciyar sannan sai sun cika cikin su makil tam thumma inna lahum alaiha lashawban min hamim bayan sun gama kuma sai su kora da tafasashen ruwa thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sai kuma a mai da su wutan jahim to wannan abincin an wuta kenan abinda za su sha kuma masifa ce shine Allah ya ce wa in yastaghithu inna atajna lizalimin ko lizalimin naran ahata bihim suradiquha Allah ya ce mun tanadar ma yan wuta azzalimai wata irin wuta wanda shamakin wutan ma'ana katangogin wutan suna kewaye da su in za a sa mutum a wuta ana sa shi ne tsundum ya shiga cikin wutan gaba daya sama da kasa gefe da gefe yana kewaye Allah ya ce wa in yastaghithu idan suka nemi a basu ruwan sha yughathu bima'in sai a basu wani irin ruwa kalmuhuli yashwil wujuh kaman tafasasshen mai kaman tafasasshen ruwa daga sanda suka dauka za su kai bakin su sai ya zagon yadda fuskar su gaba daya sai Allah ya ce bi isa sharab tir da wannan abin shan nasu wasa'atu murtafaqa Mm, makoma ta yi muni a ce mutum ya gama gaba ɗaya ya koma wuta to wuta da yaushe za ta ƙare babu wanda ya sani Allah cewa ya kullama na dujar juluduhun baddalnahum juludan ghairaha li yazuqul azab duk sanda fatan jikin ta nuna ta zagonye Allah ya ce sai mu sake tsoro musu da wata fatar don su sha azaba inna Allah kana azizan hakima saboda haka ya ku yan uwa wallahi Allah ya yi tanadin azaba ga dukkanin waɗanda suka bijire masa duk waɗanda suka kafirce ma Allah duk waɗanda suka yi taurin kai da ƙin bin dokokin Ubangiji Allah ya musu tanadin azaba yadda muke jin daɗi muna dariya muna murna idan ana karanta aljanna akwai lagwada akwai daɗi akwai nama akwai kaza akwai kaza to mu dinga kuma tuna ɗaya ɓangaren kuma akwai wuta akwai bala'i akwai masifa akwai bishiyar zakum akwai tafasasshen ruwa akwai mala'iku zabaniyawa akwai macizai da kunamai duka a cikin wuta saboda haka wuta bala'i ce wutar Allah masifa ce kar mu yi wasa da wutar Allah duk wata hanyar da za ta kai mu wuta mu nisance ta mu guji wannan hanyar mu guji dukkanin wata hanyar da za ta kai mu zuwa ga wutar Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wutansa to shi yasa Allah ta'ala ya ce duk sanda aka jefa wasu daga cikin 'yan wuta tawaga tawaga to sai mala'iku masu gadin wuta su ce da su shin masu wa'azi ba su zo muku ba sai su ce eh tabbas masu wa'azi sun zo mana amma muka karyata muka ce Allah bai saukar da wani abu ba ku din nan kuna cikin bata ne bata bai girma za su ce ina ma da a ce muna jin magana a duniya ina ma da a ce muna hankaltar abubuwa da ba mu zama cikin 'yan wuta ba Allah ya ce kafin a kai su wuta fa atarafu bi zambihim za a tsaye da su kowa sai an tabbatar ya tabbatar ya gamsu cewa ya cancanci wuta gabanin Allah maɗaukakin sarki ya sa a kai shi wuta kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a jefa shi a cikin wuta Allah baya zalunci wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ba zai bari a kai mutum wuta ba har sai in an tambaye shi ya tabbatar cewa ya cancanci wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi min al-janna ba wanda zai shiga wuta inji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har sai ya gamsu ya tabbatar cewa wuta ce ta dace da shi ba aljanna ba kafin a kai shi wuta sai Allah ya tabbatar masa cewa kayi kaza bayan na ce kar kai kayi kaza kayi kaza kaza da kaza da nace kai ka ki ka ki ka gamsu ka yadda ka cancanci wuta eh to shiga wuta Allah ka tsare mu Allah ya mana kariya daga wuta haka yau karatun ba dadi bayani ne akan wuta wancan sati da sati tukan baya mun yi ta bayani mun ta jefo bayani akan aljanna muna murna muna jin daɗi muna ta kabbara to yau fa karatun babu daɗi wallahi yadda aljanna ta kai makura wajen daɗi haka wuta ta kai makura wajen azaba Allah ta kansa zaka ji ya ce inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqadin alim ubangijinka akwai gafara haka nan kuma akwai uba mai radadi nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim Allah ya ce ka fada mu bayina in gafara ne da jin kai Allah ya ce ka fada mu bayina ni Allah lamba ɗaya ne a wannan bangaren haka nan kuma yin azaba ce azaba ta mami da ce ghafirul dhanbi wa qabilit tawbi ko shadidul iqabi dhul inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله تعالى ya samu dace. to sati mai zuwa kuma insha Allah za mu fara daga kan bayani akan gafara kuma ko da aljanna innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Allah ya tsare mu daga wuta Allah kuma ya sanya mu cikin yan aljanna Allah ya kare mu ya tsare mu ya tsare mu ya kare mu daga wuta wanda kuma muna kyautata mu Allah zato insha Allah ba za mu shiga wuta ba insha Allah ba za mu shiga wuta ba za mu shiga wuta ba insha Allah za mu shiga aljanna gaba ɗayan mu dukkan mu ina gaba kuna bina a baya insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين